من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الصافئ والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wurin bitarin alkhairi da albarka na laraba daren alhamis sha tara da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da sha tara da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyar miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta timitau a wannan birnin na tawa a wannan kasar ta niger wanda wannan shine darasi na sha tara a jerin darussan ramadanan wannan shekara kuma shi yake zamantowa darasi na shida a cikin wannan sura ta al-ahqaf wanda a jiya mun kwana a aya ta sha tara a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون يوم متاش آية عشرين ديردات الله سبحانه وتعالى منا رقوة الله مدوك كن سركي ya taimake mu da karanta alkur'ani daidai ya kuma na arziki da fassara sai da yake da bukata ubangiji ya sanya alkur'ani ya zama to hujja akan mu hujja gare mu ba akan mu ba Allah subhanahu wata'ala ya sanya muna cikin wa'inda alkur'ani zai ce ta arma aya ta 20 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yau ma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله يقول ويوم يعرض الذين ويوم يعرض الذين كفروا على النار shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ba su labari game da wani wuni wanda yu'radul ladina kafaru Allah zai bijirar da waɗanda suka kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka ƙaryata manzannin Allah suka yi kogogo da shari'ar annabawan Allah Allah ce za a bijirar da su a gitto da su alan nari a kan wuta dami biyu azabu bi fiha dan dai kadai Allah ya musu azaba dan dai kadai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu azaba wato za a bijiro da su kafiran a kan wuta Allah ya ce dan dai a yi musu azaba sai a ce da su azhabtum tayyibatukum fi hayatikum duniya kun canye kyawawan ayyuka kutun a gidan duniya wastamta'tum biha kuma kun more wa'annan ababen falyawma to kuma a yau alqiyama kenan to shi zauna azabal hun Allah zai muku azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bisa dalilin abun da kuke yi na girman kai a doron ƙasa bi ghairil haqq ba tare da gaskiya ba wa bima kuntum tafsukun wa bisa abin da kuke aiwatarwa na fasikanci malamai suka ce wannan ayar akwai ɗimbin fawa'id a ƙarƙashin ta wa bi ayar dalla dalla Allah ce wa yau mai yu'radu alladhina kafaru ka ambata musu ranar da Allah zai bijirar da kafirai akan wuta don Allah ya musu azaba duk kafirin da ya karyata Allah da manzansa in aka tashi alkiyama to Allah zai bijirar da su akan wutar jahannama don dai Allah ya musu azaba sai Allah ya ce da su ko ya sa a ce da su azhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya kun more ababenku na jin daɗi ayyukanku ma'ana aikin da kuka aiwatar na alkhairi to kuma Allah ya misanya muku an ƙara muku duniya watan shi kabiri idan ya yi aikin alkhairi a gidan duniya to Allah yana ƙara faɗaɗa masa ne don dai ya ji daɗi a rayuwar ya je gobe kiyama kuma Allah ya masa azaba saɓanin mutum mai imani in kai aiki da ikhlasi bisa karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka je kiyama Allah zai baka lada amma ba wani kafiri da zai zo yayi wani aiki da za a ba su lada yanzu duk wata ONG da take zawa ta ce taimakon marayu taimakon zawarawa taimakon wace ce duk a banza take Allah yana ƙara buɗe musu kasuwancin su samu kuɗin su gina manya-manyan gidajen su auri mata take da suke da bukata Allah ya ba su duniya da abin da ke cikinta amma in an je kiyama sai Allah ya ce da su azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya mura mo kun more ayyukan ku da kuka yi na kware a gidan duniya wastamta'tum biha kun ji dadin rayuwar kun more ga mota mai sanyi ga gida mai sanyi wurin aiki mai sanyi ga kuɗi ba sa kace muku ga damuwa ba ku san abin da ake cewa damuwa ba daga kun riga ku kun kare Allah ya biya ku sai Allah ce to fal yawma a wannan ranar da Allah shi ne ke zartarwa ba wani tagera da ya isa ya tashi a gaban Allah ya zartar da al'amari Allah shi ke yin kayasa kasan malam da a ce alƙiyama ma wani zai samu dama ta yayi yadda yake su kuma za su samu matsala to sai Allah ya jibinci al'amarin da kansa sai ce fal yawma a wannan ranar ta alƙiyama tujzauna azaban hud ubangiji zai saka muku da azaba ta wulakanci Allah ya kare ku za a wulakantar da ku a cikin wutar jahannama me ya dalilin azabar sai Allah ce bi ma kuntum tastakbiruna fil ard bisa dalilin abin da kuke aiwatarwa na girman kai a doran kasa bai cancanta kuma ku yi doran ku girman kai ba saboda girman kai musiba ce ba wani mutum fa da sai siffanta da girman kai ba ce wallahi sai Allah ya wulakanta da shi a ba in malami ne ya zanda girman kai ya rance da Allah kakin ya mutu sai Allah ya wulakantar da shi kasa akwai wanda ba idan ya fara karatu to gani yake to kowa kallon tare kallon maciyata tare kallon jahilai ke masa na wadannan siyasa da ya zo kamfai a wata jiha cikin najeriya an tsara mutane zai yi bayani ya ce to ya ku taron matsiyata aka ce ranka da ba haka ake ta halakawa ake cewa ci gudu ɗaya da ai mana eh to ba waje wanda ya isa a gaban Allah da girman kai kuma ya sha ba a gaban Allah ba har nan duniya in dai za ka yi girman kai wallahi duk abin da kake takama da shi sai Allah ya wato zartar da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi cewa Allah yana faɗa a hadisul qudsi cewa girman kai girman kai girma Allah yake cewa gabto na ne duk wanda ya ɗauka ya sanya sa to yana yaƙi da ni ne shi Allah shi ne ya cancanta ya ɗaukaka a kan kowa saboda shi ya ma kowa komi ba tare da jiran komi da kowa ba amma kai ba wallahi wani abin sai an yi maka haka ne ko ba ka bane wani abin sai an yi maka to bima kuntum tastakbiruna fil ard sai ce wa bima kuntum tafsukun kuma da abin bi ghairil haqq ba tare da ya cancanci ku yi wannan abin ba sannan kuma bima kuntum tafsukun bisa abin da kuke aiwatarwa na na sabon Allah ta hanyar fasikanci malamai suka ce a kansu al'imam al-qurtabi alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce wannan ayar tana nuna ababe guda biyu abu na fari shi ne cewa kafirai idan sun yi alkhairi suka sada zumunta suka yi sadaka suka ciyar da marayu suka yi suka yi suka yi suka yi duk abin da za su yi na alkhairi to a nan gidan duniya Allah yana misanya musu saboda su alkiyama sharafin Allah ya baka lada sai akwai imani to su ba sa da imani sai Allah ya ba su duniyar sai kaga kafiri ɗaya ya mallaki abin da sai bai san ma bi zai da su ba to wannan ayin tana karanta da mu wannan abu abu na biyu illar da ke kai mutum zuwa ga wutar jahannama Allah an ya ta bayani ababe guda biyu Allah ya ambata anan na daga cikin abin da ke kai mutum zuwa ga jahannama Allah ya kare mu idan mutum ya siffanta da su kowaye ubansa a duniya wallahi sai ya shiga jahannama idan mutum ya siffanta da sifofi guda biyu in ji malamai duk wanda ya tsaya masa a gidan duniya to in aka je kiyama sai Allah ya sanya shi wuta suka ce abu na farin shine al-istikbaru wa tarafu rena mutane girman kai dokar kanka kai wata tsiya kuma alhalin baka kai komi ba kana dokar kafi mutane suka ce wannan aiki laifi ne na zuciya ita zuciya take da wannan rashin lafiya da take tu ingiza mutum zuwa ga girman kai Allah ya kare mu abu na biyu shine alfisku fasikanci wanda shi kuma aiki ne na gabbai kamar irin sata fasikanci ce irin shan giya fasikanci ne shan taba fasikanci ne ƙarya fasikanci ne shi fasikanci shi duk abin da bai kai kafirci ba to anan ne mar suka ce shin waɗannan ababen guda biyu kaɗai da Allah ya ambata a nan suke kai mutum wuta ko kuma akwai wasu ababe baccin su suka ce ba shakka akwai wasu ababe suke kai mutum wutar jahannama wanda ba waɗannan ababen ba abin da ke kai mutum zuwa ga jahannama suka ce ababe guda biyu ne ita shiga jahannama ya kashi ɓangare guda biyu ne ɓangaren farin akwai wayannan in suka shiga cikin jahannama su sun shiga ne har abada ba fitowa Allah ya kare mu da su sannan kuma akwai da su kuma a'a na wani ɗan lokaci ne in suka shiga jahannaman Allah yana fitar da su a wanke su da ruwan rayuwa a kai su aljanna su ma dai Allah ya tsare mu da su eh duk kowanne daga cikin Allah ya muna katangar ƙarfi tsakanin mu da su to wani aiki ne mutum zai yi jahannama ta zama sa gida na har abada an suka ce al'amuran kamar haka abu na farin ashirku haɗa Allah da wani yi wa Allah kishiya ka bauta ma Allah kuma kana bauta ma wani ko kuma a'a mutum ya riƙe wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji da ka sake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi janna duk wanda ya kuskura ya hada Allah da wani yawa Allah kishiya Allah ce faqad harrama Allah alaihi janna haqiqan Allah ya haranta masa shiga aljanna sai ce wa ma'awahu naru makomarsa in an tashi alkiyama inda Allah zai kai sai ya babbar kasa Allah ce wutar jahannama ce sai ce wa malil zalimina min an ansar mushrikai da suka yi shirka a duniya ba sa da mataimaka a gaban Allah mun ji laifi na farko ko daga duk abin da mutum za ya yi ya kiyaye shirka wa Allah Allah ya kare mu da shirka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya kare sarki shirka yace Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika Allah ina neman tsarin ka tsare da akan na hada ka da wani abana biyu jama'a da yake kai mutum ya shiga wuta har ya tabbata a ciki shine al-kufru billahi aw bi mala'ikatihi aw kutubihi aw rusulihi aw yawmil aw yawmil akhir kafirce wa Allah mutum ya ce a shi bai ma yarda ba da Allah kwata-kwata ko kuma a'a bai yarda ba Allah ke arzitawa a'a bai yarda ba da cewa Allah ke kashewa akwai wani ma da ke kashe wanda ba Allah ba ko kuma a'a ba zai ce shi ya yarda da Allah amma bai yarda ba da mala'iku bai yarda da su kwata-kwata babu mala'ika ko kuma ya ce a'a mala'iku ɗiyan Allah ne har irin yadda mutanen maka suka faɗa to shi ma wannan kafirci ne ko kuma a'a mutum ya ce shi ya yarda da alkur'ani amma bai yarda zabura ba zaburan nan dai ƙarya ce babu ta to kafiri ne a wannan bangaren ko kuma a'a ya ce shi duk ya yarda annabawan Allah amma dai annabi Yunus ibn da bai shi ba ko kuma a'a annabi Musa da bai shi ko annabi Isa ko wani annabi cikin annabawan Allah ya ce bai yarda da shi ba to kafiri ne ko kuma a'a ya ce ka in an mutu ba a mata suwa kai zance ne zancen ɗan matan amarya ne in an mutu ba a tashi ko kuma a'a bai rabu da qada'in Allah abinda Allah ya zartar sai na ganin kamar dubara ce ke sa ai wani abu wanda ba Allah ba to wanda wannan ya faru da shi shi ma in ya shiga wuta Allah ya kare mu tabbatuwa yake in ji malamai abu na uku shine mutum ya inkarin wani abu da Allah ya farlanta na cikin salloli guda biyar ko cikin rukunin musulunci ma gaba daya mutum ya ce shi ya yarda da da sallah da azumi da aikin hajji amma dai zakka bai yarda ita ba kawai bai yarda to kafiri ne in ya mutu a han a haka to yana cikin masu tabbatuwa wutar jahannama Allah ya kare abu na hudu shi da al-istihda'u billahi aw bi dinihi aw rusulihi izgili wa Allah izgili da dokokin Allah kamar me izgili ka doki shari'ar Allah kamar kauyanci kana izgili kana ganin wannan izgili ne ko kuma ka faɗi mummunan kalma game da Allah subhanahu wa ta'ala irin yadda yaura suka suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya suka ce yadullahi maghlula duk wannan izgili ne wa Allah subhanahu wa ta'ala to mutum ya izgili wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma izgili da addinin Allah abinda Allah ya umarta kana kana tsokanar wannan abin ko kuma a'a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana tsokanar ta kana zaginta to wannan abun yana cikin abin da ke kai mutum zuwa ga jahannama Allah ya kare mu Allah ce kul afa billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kace da su yanzu game da sha'anin Allah da manzansa da littafi sa kuke wa isgili ba shi ba ku da hanzari kun kafirta Allah ya kare ku abana nabiyar wanda in mutum ya aiwatar da shi ya mutu kuma bai tubo ya tabbata cikin wutar jahannama Allah ya kare mu shine al-hukmu bi ghairi ma anzala Allah mutum ya tsara wani tsari ya yi hukunci wanda ba na Allah ba ko kuma a'a ji cewa wani tsarin da aka tsara muna na dokokin kundin tsarin mulki sun fi dacewa da ɗan annabi adam bisa shari'ar alƙur'ani ta wannan kafirci ne kamar a misali mutum ya sa kaka ce ai yanke masa hannun cin zarafi ne to wallahi ka kafirci ko kun fahimta shi yasa wallahi mafiya yawan yan durwa dilon kafirai ne mafiya yawan ‘yan durwa da yawan kafirai ne suna cin gyaran Allah shari'ar Allah sai a ga gaba ba haka ya kamata ba ga wani abu ne ya kamata to yin wannan abu in har a zuciyarka haka ne to wannan shi ma ya cikin abin da ke samu shi ya tabbata cikin wutar jahannama Allah ya kare mu abu na shida shi ne zagin Allah mutum ya tura wa Allah a shar ya zagi Allah ko ya zagi addinin Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zagin Allah kafirci ne zagin manzon Allah kafirci ne zagin addinin Allah kafirci ne to in mutum ya aiwatar da wannan har ya mutu bai tuba ba to in ya je gaban Allah wuta balbal tabbatuwa a cikin ta Allah ya kare mu abu na bakwai cikin abu da ke tabbatar da mutum cikin wutar jahannama Allah ya kare mu da ita shine al-nifaq al-akbar babban munafici munafici ka san malam ƙara mafai zumina fice ta tansa aƙida da sana'a hatta daga cikin ba ahalu sunna ba miye mina fitin shi ne nuna musulunci da fili ka ɓoye kafirci izharul islam wa kitmanil kufr wa shirk mutum ya nuna shi da fili musulmi ne amma kuma a zuciya kafiri ne ya ɓoye shirka da kafirci yana aiwatarwa Allah ya rufa mu da asiri to ababe na biyu shine abinda yake kai mutum zuwa ga jahannama amma in mutum ya shiga za a yi masa azaba gwargwadon abinda ya aiwatar sai a fitar da shi a yi masa wankan tsarki a gasa aljanna ku fahimta eh akwai wani wankan tsarki da Allah yake wa bayinsa da suka je wutar jahannama suka laifin su bai kai su tabbata ba saboda adalcin Allah sai Allah ya sa su a cikin wani ruwa da ake cewa ma'ul haya sai a wanke su kuma a tura su aljanna to ababen da suke kai mutum zuwa ga shiga wuta amma ba a tabbatuwa a ciki mai suka ce akwai hukukul walidain bijire wa iyaye saba ma iyaye kuntata musu a rayuwa mutum ne ga azumi ga haɗa sallah ga haji amma ya kuntata ma iyayensa bai musu biyayya ba to in ya je Allah zai azabtar da shi na wannan lokaci kuma sai a kai sa aljanna abu na biyu yanke zumunta duk wanda baya yanke zumunta ba baya shiga aljanna ko zai shiga to sai an kai sa wuta an danyo masa azaba gwargwadon abin da ya aiwatar sannan a cire sa a kai sa aljanna abu na uku cin dukiyar riba mutum na sallah na azumi na kaza amma kuma na ta'amuli da ci dukiyar riba to imam suka ce in ya shi gaban Allah Allah zai kai sa wuta ya masa azaba amma na wucin gadi daga ƙarshe daidai abin da ya aiwatar sai a abu na domin innal hasanat yuzhibna sayyi'at kaida ce rabbaniya wannan abu na gaba shi ya cin dukiyar marayu a tara maka kuɗin marayu ka cinye ko kuma kana wasa da kuɗin marayu to shi ma daga cikin abin da ke kai mutum zuwa ga wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu abana gaba shine shedun zu abin da ba a yi ba gaban ka abin da baka gani ba ka zo ka bada labarin sa akwai magana ba abin da baka gani ba ka je ka faɗa to in ka zamanto wannan ɗabi'ar ka ce to ana ji maka tsoron in ka je kiyama fa ita wajen annama sai ka dan leko amma na wucin gadi malam ko ta awa guda aka yi mutum jahannama su an je an dai wahalgo Allah ya rufa mana asiri abu na gaba shine ar-rashwa cin dukiyar rashwa rashwa cin hanci da rashwa bayarwa ko karba domin alhadisin cewa la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi Allah ya tsima mai cin dukiyar rashwa wanda ya bayar da wanda aka ba in ka bayar Allah ya tsire baka in ka karba kai ma Allah ya tsire baka Allah ya rufa mana asiri an raba fatsi da nusna da yawa garin nan ba abin na gaba shi da alyaminu ramus rantsuwa bisa ƙarya mutum ya rantse akan abu kuma ya san ƙarya yake ce wallahi tallahi kuma akan ƙarya akwai da jama'a shi da ma ya ji ya wani ya ce da akwai mutane ce da ya lura da sun ce masa wallahi tallahi to jibgata za su yi ƙarya za su yi bai kaga wannan ba ɗabi'a ba ce ta musulmi Allah ya rufa mana asiri to yawan rantsuwa bisa ƙarya musamman ga 'yan kasuwa ce wallahi ka zubu kawai ka sai kayan ka ne ba ba cilas a ciki yana saya ya saya ba dole sai ya sanar ka dubo kayan ciniki ne a halallahu bai a wa harrama riba ita riban ba laifi ka sa ribar ka ko nawa ce abinda da ake da bukata kakka yi wasa da addu'ar manzon Allah da yake cewa Allah ya yi albarka ya yi tausaya ma ɗan kasuwan da in zai sayar yake rongantawa da kuma wanda zai saya shi ba yake tausaya ma wanda zai saya a wasa domin fahimta amma rantsuwa bisa ƙarya kuskure ne yana kai mutum zuwa ga jahannama abu na gaba shine hukunci ba ga ilimi ba a maka tambaya fatawa baka sani ba kuma ka bada ansa ta wannan ga ɗaliban ilimi ne ɗan kan zagi ka saba ɗaliban ilimi sun fi kowa matsala a duniya ɗaliban ilimi sun fi kowa matsala a wannan lokacin shi ne kowa so yake zan malami kowa so yake dinga fatawa kowa so yake a saurare sa wa'azin da fa ba zo da bane wallahi da azai yau in na nade na wa'azin da ce ba zan yi ba har gaban Allah ban yi laifi ba saboda farko kifaya ne idan qama bihi al-ba'd saqata al-baqi su malam sani sun ɗauke na sai su tayi sai mu zauna mu kama ta hanya mu tayi ko ko fahimta abinda ake yake laifi shine duka a taru a ce ba za a yi ba to nan sai mu ɗalibi ilimi su yi laifi amma in ba kai wa'azi Allah ba zai tambaye ka danne ba abin da yake ake da bukatuwa yin aiki shi ne Allah yake da bukata wajen gare ka ina fatan mun fahimta to al-qada'u bi ghairi ilmi hukunci tsakanin mutane ba da ilimi ba ko kuma fatawa ba da ilimi ba yana kai mutum zuwa ga jahannama Allah ya kare mu abu na gaba daga cikin abin da ke dawwamar da mutum a jahannama shi ne Allah ya baka jagorancin al'umma ka dinga wasa da su kana musu kana kallon su garori sakarkaru ba san abin da suke yi ba shi yasa wallahi duk wanda Allah ya bai wa jagoranci to dole sai ya taka tsatsar yanzu ne in baka yi hankali baka kai jahannama tsubbul Allah ya kare annabin Allah ce ma min ra'i yasta'ihi Allahu ra'iyatan thumma yakunu ghashin li ra'iyatihi illa harama Allahu alayhi aljanna ba wani shugaba da Allah zai ba sa shugabancin al'umma sannan kuma ya ci amanar wannan al'ummar face sai Allah ya harka shiga aljanna ka je ka kai umara ka je aikin haji ka je duk abin da za ka yi in har ka kuntata wa talakawanka wallahi kai tsakaninka da Allah ne abu na gaba na ƙarshe girman kai girman kai da raina mutane wannan ɗabi'a ce da sai dai kawai masu fatan Allah ya tsare mu da ita shine wanda Allah ya ambata min zalika bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi al-haqqi wa ma kuntum tafsukun Allah ya kare sai Allah ya ce aya ta gaba واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم arama Allah ya saka Allah ya ce waghfur akha adam ya shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka ambata musu ka ambata ma mutanenka dan dai su wa'azu su rabanto izna gare su tarihin akha adam dan uwan adawa akha adam dan uwan adawa waye shi shi annabin Allah annabi Hud Allah ce iz anzarahum iz anzara qaumahu bil ahqaf lokacin da yawa mutanansa gargadi a wani wuri da ake cewa al ahqaf wanda masu suka ce shi al ahqaf wani wuri ne gidajen mutanen annabi Hudu wanda asalinsa rere ne ya taru ya yawaita a ƙasar yaman to sai ake kiran shi da hekfu jama'ikinsa ahbab to shi ne Allah ce wa zukur a sa'adin in an zara ƙaumahu bil ahbab ka tunatar da mutanenka ka ba su labarin tarihin annabin Allah annabi hutu lokacin ɗan uwan mutanen adawa ɗan uwan adawa Allah ya kira shi nan a kha'adin annabi nuhu ita suka ce saboda ɗan uwansu ne na jini domin masu kace ita al'ukuwa ismani ‘yan uwantaka kashi biyu ce ‘yan uwantaka kashi biyu ce akwai ukuwatu dam ‘yan uwantaka ta jini ukuwatu dam ko ukuwatu nasab ‘yan uwantaka ta dangantaka a ce babanka da babansa wa da ƙani tukuna ikuwa kenan ko? eh duka dangin kakanninka guda hudu kowane reshe wa'annan abin suka haifa to duka dangin ɗan uwanka ne alhawashi kenan ko sannan kuma akwai ɗan uwantaka a cikin addini to tsakanin ɗan uwantaka ta jini da ɗan uwantaka ta addini wacce ka fi girma ba shi ka ɗan uwantaka ta addini ta fi ɗan uwantaka ta ta jini ɗan uwantaka ta addini ba ƙaramar ɗan uwantaka ba ce to shi annabi annabi hud dan uwan adawa ne a dangantaka a nasaba shi ne Allah ce in anzara qaumahu lokacin da yawa mutanansa da Allah ya aiko sa da annabtaka zuwa gare su bil ahqaf a wannan wurin da ake kira al ahqaf wurin da yake raire ne ya tsaye kuma yake da yake da yake da girma yake da yawa sai Allah ce wa qad khalat an-nudru min bayni yadayhi ba shi bane farko gabanin shi annabi a hudu ya zo zuwa ga adawa an gabace su akan da'awa da ta'allabtaka ba shi bane farko a'a kafin ya zo annabawan Allah sun gabata ta hanyar mutane gargadi sannan wa min khalfihi manan bayan sama kuma za a samu annabawa to ga abin da ya ce musu Allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala da yarda ba a bauta ba wani wanda ba shi ba ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar Allah a wani wuni mai girma Allah ya kare abinda annabi annabi hudu ya ga mutane sake nan cewa a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a kadaita Allah da bauta shi yasa Allah ya tabbatar a nahal cewa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at duk annabin da yazo a duniya duk annabin da yazo a duniya abin da yake kiran al'umma akai abu guda ɗin ne wallahi shine a bauta wa Allah shi kadai a ni'budullaha ku bauta wa Allah shi kadai a nufi Allah da bauta duk abin da za a yi a yi don neman yardan Allah amma wa shi ta nufi tawuci kuma a nisanci bauta wa duk abin da yake gunki ne Allah ya kare shi ya ce Allah ta abudu illallah kan ku bauta ga kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala idan kuka iji kuka bauta wani abu wanda ba Allah ba kuka ci bautar gumakan da kuke bautawa to akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azaba ta wuni wuni wanda yake wuni ne mai girma Allah ya kare wurin alkiyama wuni ne mai girma Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد malam duk abin da zai sanya mace ta haihu ba ta yi shukurin ta haihu ka san ba karamin al'amari bane abin da zai sanya mace ta haihu ba ta ma san ta haihu ba wallahi ba karamin al'amari bane abin da zai sanya yaro jariri da hurhura yaro jariri yau mace alwul dana shi ba abin da zai sanya yaro jariri ya hura ba da ka san ba karamin al'amari bane yauni ne wuni ne mai girma wurin da magana ba ka yi kaɗan kai magana sai an baka dama kai ba an annabi adam ba da ya zo duniya yi abin da ya ga dama hatta mala'ikun Allah ba za su magana sai Allah ya ba su dama Allah ce yau mai ya komu ruhu wal mala'ikatu saffa la ya takallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba Allah ce yau mai ya komu ruhu rabi da mala'ika jibril zai tsayu gaban Allah wal mala'ikatu da sauran mala'iku saffan Allah ce sun yi sau sun laya gaba daya Allah ce la ya takallamuna ba wanda zai furce a cikin su illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya ba sa damar yayi magana Allah ce wani yi magana sai yayi magana Allah ce kuma wa qala sawaba in ba zai magana Allah ce magana da ta dace zai faɗa to in mala'iku ba za su yi magana ba ni da kai kake tsammanin al'amarin da kasance da mu mun zo nan duniya an yi abubuwa da dama sai dai Allah ya gafarta mana Allah ya samu wani lafiya ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar wani wuni mai girma Allah ya kare sai Allah ya ce qalu sai suka ce su mutanen da annabi hudu ya zo yana musu wa'azi sai suka ce da shi a ji ita na yanzu annabin Allah annabi hudu ka zo muna ne litta'afika na an alihatina dan je ka hana mu bautar allolin mu da muke bauta ma yanzu annabin Allah kai hudun nan yanzu ka zo ne dan je ka hana mu mu ci gaba da bauta ma allolin da muka taso kakanni da iyaye muna bautawa fa'atina fa'atina bima ta'ud ta'udna in har kai annabin Allah ne ta gaske to abun nan da kake muna alƙawari na azabar Allah to ka zo muna da shi kai gaggauto muna da ka roki Allah ya azurtar da ya azurtar da mu in dai kai annabin Allah ne ka zo muna da abun da kake muna alƙawari na azaba in kunta min as-sadiqina in har kai kana cikin mutane su zama masu gaskiya الإمام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى يقول الله يجوا أجئتنا لتأثكنا شن كاذوني دنك كركة الدمك وكهنا يقول ونن كلمة تابك معنا قدامي معنى فارد شن كاذوني دنك النبي نوح النبي هود دنك بصدم دمك بوتر اللولم كساجك وأذنك مربو دسو ko kuma a'a kana son ka hana mu ne mana ta biyu a jita na litta afika na ai littam na'ana don dai ka hana mu to ba za mu hannu ba mun ji kuma mun saba abinda kake cewa na azaba kana ji muna tsoronsa wannan abun magansa a yanzu iyakan gara kenan malam a ce mutum Allah ya ce annabin Allah ya ce amma sai ya mai da abin ba komi ba sai na ganin kamar abin da ake faɗa ba za a iya yin komi ba akwai wanda zai ce ka je ka gaya ma ka je ka gaya ma wanda duk za ka gaya ma wai ka je ka gaya ma duk wanda za ka gaya ma kamar irin wani lokaci a madina an sanya masu al'imamu malik imamu dawud hijira alaihi rahmatullahi ta'ala wani gwamna a wannan zamanin wani kangarar ne abin da faru imamu malik ya zo masallaci daga cikin ɗabi'ar ta malam imamu malik baya sakin hannu a cikin sallah nan ba ɗan bid'a bane in ya zo hannu sallah riƙe hannunsa yake yi tare da sai aka ga malam ya zo ya saki hannu cikin sallah to ka san ɗaliban ilimi wanda Allah ya sanya ma tawfiki su kullun kirdadan gaskiya suke ba sa kallon kai waye a'a gaskiya suke dubawa kawai malam ka karantar da mu annabi na riƙe hannu a sallah kuma yanzu ka zo mun ka rika ka saki hannu me yake faruwa sai ce musu sarkin garin ne ko gwamnan garin ne yasa aka zane aka bulale ne wajen tarewa har yanzu ba zai iya rike hannaye ba suna masa ciwo wannan sarkin ne fa malam ya zo ya buɗe alƙur'ani mai girma yana karantawa ya zo kan ayat da Allah ta wasaffahu wa khaba kullu jabbarin anid ko a sai da kita iya son ransa ya ce a to idini yanzu ƙur'ani ni kake ma kake ma kake kake challenging kina alƙur'ani kake ma kake challenging kina kake min alƙawalin wai azaba yace to idan aka je kiyama ka ce ma Allah ban ji ba sai kama qur'ani ya tsage imamu malik imamu darul hijira yace sai ya sanya mutanen garin a cin akan cewa kowa ya zo masa mubaya'a ya yi cewa shi shi ya masa mubaya'a imamu malik ya tashi ya faɗa wa al'umma gaskiya cewa wannan fa ba mutumin biya bane ba a ma irin wannan shugabannin da'a kuma cikin sharuɗin sai ya ce duk wanda zo mu baya in ka walwale daga baya to matar ka tasu to a lokacin da imamu malik ya tashi wa'azi al'umma suka ji karatun saboda zancen gaskiya shi ke tasiri a zuciya Allah subhanahu wata'ala ya sanya al'umma suka fahimci gaskiya sai ya kawo imamu malik ya zame sa wanda ka sunna ce ta alike malamai a zane su bayu aka fara ba inda za ka faɗi tsantsar gaskiya malam wallahi sai kayi makiya idan ka ga malami bai da ɗan adawa to shi ɗanin malami ne ba malami ba ba fa yadda za a ce za ka gada da mutane addini kuma baka samu ɗan adawa wallahi ba zai yi ba ba ba yadda ba za ka yi dan in kirki ne da iya da'awa da musulmi wallahi annabin Allah ya bi ka kai ka ka da ɗari sama ɗari manzon Allah ya bi ka amma ya manzon Allah ya kare ya ya karasa ya samu ɗan adawa an zage sa an kuntata masa sai da bar gari ma ba fa yadda za a yi ka kira zuwa ga Allah ɗari saman ɗari ka fidda son rai ka gaya wa masu kuɗi gaskiya ka gaya wa masu mulki gaskiya ko ka zama da kowa lafiya ba zai yi ba shi yasa ɗaya daga cikin mama gaba take cewa harkar da'awa in dai kai ka shirya ka na kowa to ba ta ka bace ita in dai ka shirya ka kowa ya yabe ka to ba taka bace dole sai an zage ka kuma dole sai an yabe ka ita kaka damu da zagin mai zagi don annabin Allah ma an zage sa e kaka zaga da dukan mai duka an an buga annabawan Allah iya abin da zaka ita roƙon Allah ya karba maka kawai shi yasa Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam al-Mujaddid alayhi rahmatullahi ta'ala da yazo saura da'awa Muhammadiyya da ya fara a Saudiya babban abin da aka fara yi shi da a tabbatar da tauhidi sai Allah ya taimake sa da sarake da suka fahimci al'amarin sai da'awa ta yi ƙari da yabo cikin karatun sake cewa to akwai ababe guda da ya kamata kowane mutum ya sani kuma ya yi aiki da su sai ce na farin al'ilmi wajibi ne kowa ya yi ilimi sai ce huwa ma'rifatullahi ta'ala shi da ilimin sanin Allah da san ilimin sanin addini kuma ka san manzanka sai ce kuma abu na biyu bayan al'amalu bihi aiki da shi bayan ka yi ilimi to ka tabbatar da abin da ka karanta sai ka maganar al'imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala cewa mal ilmu illa al'amal bihi abin da ake cewa ilimi shine aiki da ilimi sai ce abu na uku kuma shine addu'awatu ilayhi ka kira mutane zuwa ga abin da kake a kansa na ilimi sai zo abu na ƙarshe ce wasabaru alal adha fihi dole sai ka yi haƙuri as-sabru alal alal adha fihi yin haƙuri bisa cutar wadda ke da kai a cikinsa wannan wajibi ne Allah ya rufa mu da asiri suka ce fa atina bima ya'uduna in kunta min as-sadiqin abinda kake muna alƙawari na azaba ka zo mun da shi in har kai mai gaskiya ne cewa wannan abun kai annabin Allah ne sai Allah ya ce قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني mm.
ولكني أراكم قوما تجهلون قال sai annabi hudu ya ce innamal ilmu inda Allah lokacin da Allah zai azabtar da ku wannan lokacin abu ne wanda Allah ya taskace mashi ya taskace ma kansa sanin sa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san lokacin da ya dace da ya azabtar da ku don kace Allah ya maka azabar ba dole ba a sa Allah da cilas e shi fa Allah ba kai ka kasa mabalantana in bai maka yadda kake so ka canza shi ba haka ne ko ba ka bane Allah ba ka da alaƙa cikin abin da yake gabatarwa na, na, na mulkinsa yana da mulki mutlak al'uhiyar kamila cikin yin abin da yake da bukata saɓanin ni da kai cikin abin da za mu yi akwai na dole za a ƙayyade ka a ce ban da kaza ban da kaza amma shi Allah ba mai iyakantar da shi da wannan abin shi ce innama ilmu inda Allah lokacin da Allah zai muku azaba lokaci ne da Allah ya ware sanin sa gare sa kuma ya fuskace sa in lokacin yayi shi Allah shi zai muku azaba ko ne ma kun kun ne ma kun kun ne ma ba amma wa uballikum ma ursiltu bihi ni fa ina isar muku ne da abinda Allah subhanahu wataala ya ya aiko ni da shi iya aiki na shine in isar muku da sabon Allah subhanahu wataala in ce muku Allah ya ce ku yi kaza ku Allah ya ce ku bar kaza iya abin da nazo da shi kenan a duniya sai ce walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai fa ni ina ganin ku mutane ne kuke kun jahilci al'amarin Allah subhanahu wataala walakin ni arakum qauman tajhalun sai dai ba ina ganin mutane da kun jahilci al'amarin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ba a ci da sasa sannan kuma kun jahilci abin da yake da amfani gare ku da ma abin da yake cutarwa gare ku kisa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabinsa annabi Hud a Qur'ani Allah subhanahu wataala ke cewa وإلى عاد أخاهم هودا Allah ce ka tuna ka ba su labari ɗaya daga cikin annabin Allah shine annabi Hud da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sa zuwa ga zuwa ga Adawa qala sai yace ya qaumi ibudullah da annabi Hud yazo wa Adawa yace ya ku mutane na ibudullah ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da fa wani Allah wanda ba Allah ba ba ku da wani ubangiji wanda ya kamata ku bauta ba in ba Allah ba afala tattaqun wai ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ba fi abinda Allah yake so sai Allah ce qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi sai manyan mutane daga cikin mutanen da Allah ya aiko annabi Nuhu suka ce da shi inna lanaraka fi safaha ku fa muna ganin ka kamar akwai wata wauta da kauyanci tare da kai wa inna lana zunnuka min alkadibina kuma ma fa mu tsammani muke abin da kake faɗa ƙarya ne kai fa ba annabi bane kada yace ya qaumi laysa bi safaha yace ya ku mutane na ba kauyanci da wuta tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangiji subhanahu wata ubangiji subhanahu wataala sai ce uballighukum risalati rabbi ina isar muku da sakon ubangiji na na zo da isar muku da sabon ubangiji shine ku bauta wa Allah yace kuma wa anna lakum nasihun amin kuma ni mai nasiha ne mai cin hankalin ku ne kuma amintacce akan abin da nake faɗa ba ƙari ba rai sai ya ce su wai awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum yanzu shin kuna mamaki dan dai kawai wa'azi ya zo daga wajen wanda kuke tare da shi dan uwanku kuna mamaki dan dai Allah ya bani annabtaka da manzanci ya turo ni kuma mutumin nan fa dangin ku ne daga cikin ku ka san wasu tari fa malam ma su ke cewa wai bokan gida baya da baya ta gomas in ya zama to cikin gida ne yanzu fa mutanen ba sun fi rena mutane cikin gida ba haka ne ko ba ka bane in aka ce karatu daga cikin gida yanzu kuma wallahi adin akwai mutumin da fa wa'azi in dai in dai ka gashi wajen wa'azi nan garin to wani bakon malami ne yaso haka ne ko ba ka bane malaman su duk ba malamai bane duka tarin shara ce ba malamai bane magana ta gaskiya magana ta gaskiya ba malamai bane su shekara suna karatu suna wa'azi amma ba zai taba zuwa ba juma'an nan ma in zai zo sai gamza a tada sallah zai ci bai son ya ji komi Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri yace a wa'ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum yanzu kuna mamaki dan dai wa'azi ya zo muku daga wajen ubangijinku ala rajulin ta hanyar wani mutum minku da yake danginku liyunzirakum dan ya muku gargadi sai ce wazkuru to kutuna idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh kutuna irin ni'imar da Allah da bai wadda Allah ya muku Allah ya sanya ku masu zaunawa masu cin gajiyar ƙasa bayan mutanen annabi nuh annabi nuh sai ce wazadakum fil khalqi basta kuma Allah ya ƙara muku ƙarfin jiki da kuma ƙarfin ƙarfin jiki da kuma girma na jiki sai ce fadburu ala Allah kutuna ni'imomin Allah akan ku la'allakum tuflihun ko kun ci nasara gaban Allah subhanahu wataala qalu suka ce ajitana li na'budu Allah wahda wai yanzu kai annabi hudu suka ke mu bar bautar duk wani abu mu zaka marki Allah guda shi kadai zai zanya da bukatocin mu wa nazara ma kana ya'budu aba'una mu bar abin da kakanni da huwaye suke akai to fa atina bima ta'uduna in kuntum min as-sadiqin in har kai da gaske ne annabi Allah ne to ka zo da abin da kake muna da kawai qala sai ce qad waqa alaykum min rabbikum risul wa ghadab ku sani fa ubangiji ku ya rushi da ku kuma Allah ya dauki mataki akan ku ga abin da zai faruwa nan gaba azabar Allah ta zama sai ta atujadiluna ni fi asma'in sammaytumuha yanzu nan za ku zo kuna musu da ni game da sunayen ababen da kuke iro na allolinku antum wa aba'ukum ku da iyayenku ya ce ma nazzalallahu biha min sultan alhali Allah bai sabkar da wani hujja da dalili akan abota musu ba a bisu sai ce fantazir to ku jira abinda Allah zai nan gaba inni ma aku minal muntazirin ubangi subhanahu wa ta'ala ce masa ka ce musu kai ma kana jira Allah ce fa anjayna ku sai musu Allah muka tseratar da annabi annabi hud wallazina amahu wallazina ma'ahu da wasu ke tare da shi bi rahmatin minna Allah ce da rahama daga wajenmu waƙata ana dabirar lalina kazzabu bi ayatina wa kanu mu'mini Allah ta kuma ka ƙarshen duk wanda iska a duniya jama'a mun fahimta wannan arafa kenan ko aka ubangi subhanahu wata'ala ya ƙara maimaita wannan maganar cikin suratul hud Allah subhanahu wata'ala a daidai aya ta ta hamsin Allah ce wa ila adin akhahum huda ka ba su labari cewa Allah ya aiko wani annabi da ake ce mashi annabi hudu Allah ya tura su zuwa ga wasu mutane da ake ce ma'adawa eh Allah ya aiko annabi salih annabi hudu zuwa ga adawa bana yace ya qaumi ibudullaha ku ji ba ya ku mutane na ku bauta wa Allah bai ce a bauta masa a a bi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani ubangiji wanda ya kamata ku bauta wanda ba Allah ba in antum illa muftarun ya ce ku dai kuna kirkire kirkiren ƙarya kuna cin gida ta da Allah subhanahu wa ta'ala ba da ce ya ce ya qawmi ya ku mutane na la as'alukum alaihi ajra akan abin da nake na da'awa ina kiran ku zuwa ga Allah bana bukatar ku bani wani abu ba nufi na ba wani abu shi yasa lura duk annabin da Allah zai turo sa sai Allah ya ba sa sana'a dan ya tsira kansa wallahi ba wani annabi da ya zo da'awa yake jiran ta annabi ta annabi ba wasu ta annabi a musulunci ba eh ba wasu ta annabi ka tashi malam ka nema shi yasa daga cikin abin da zai tabbatar da da'awa ya zama to malamin a tsaye yake zai iya faɗa ma kowa gaskiya in ta zo kan alhaji za a faɗa wa alhaji gaskiya in ta zo kan gwamna za a faɗa masa gaskiya eh in liƙewa ne sai dai ka liƙe sa kuma bai hana in ya fito ya ci gaba da faɗan abin da yake faɗa in ka hana zakarka Allah zai gudu masa wata hanya da kuma zai ci abincin shi ke na yi shi ke magana ta kare amma malaman fa haɗa su da suke karatar da tauhidin wasu ne ba su tauhidin wasu da yawa daga cikin malamai suna karatu ne amma wallahi ba su tauhidi wani kawai gani yake in babu wani a rayuwarsa wallahi bai iya bai iya rayuwa wallahi aikin banza ne duk duniya ba mutumin da in ya ja ya tallafe sa ba ka iya rayuwa wallahi in ba Allah bane ko ma waye babanka fa zai rabu da kai kuma ka ci gaba da rayuwa kuma a zauna kalau malam balantana duk wani wanda ke a duniya malamai ku ji tsoron Allah ku dinga faɗa mutane gaskiya kawai e ku in sun ji sun ji kun sauke yau ne ya ce la as'alukum alaihi ajab ba na jiran ku bani wani lada akan abin da yake in ajariya illa alal ladhi fatarani yace ina dakon lada ta ce gun wanda ya kaga halitta ta yace afala ta'qilun yanzu ba ku hankaltar ku gano abin da kuke bautawa bai kamata ku bauta musu ba yace wa ya qaubi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar Allah bisa abin da kuka aiwatar na zunubai thumma tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala yursilis sama'a alaikum midrara Allah zai turo muku sama tana zubar da ruwa masu yawa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma Allah zai ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin da kuke ta shi wala tatawallu mujrimin amma kada ku kuskura ku juya baya kuna masu laifi ya qaumi yace amsu suka ce ya hutu ya kai annabi hutu ma ji ta na bi bayyinatin har yanzu fa kana ta karatu ne baka zo da wani abu da ke nuna cewa kai da gaske ne ba babu wata sartifika da ke nuna cewa kai annabin Allah ne suka ce wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika kuma fa magana ta gaskiya ba za mu daina bautar allolin ba dan kai mana wannan wa'azin wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma kai magana ta gaskiya fa mu fa imani da kai ma ba za mu yi ba suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu iya ma abin muke gani iske baka hukunce baka annabi nuhu annabi hudu ko iske ba allolin mu ba sun shafe ka da mummuna abu ka samu ta'ur hankali qala yace inni ushhidu allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun yace ina shaida ma Allah ina kai kara zuwa ga Allah kuma kuma ku shaida na barranta da abin da kuke bauta ma ba ni ba ya ce min dunihi kuma bayan Allah subhanahu ta'ala faki duni jami'an kuma la tunzurun amma ku je ku tsara duk abin da za ku tsara na san da ina da mai garkuwa da bani agaji shine Allah kuma ba zai fasa ba inni tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah subhanahu wa ta'ala rabbi wa rabbikum kuma shine ubangiji na kuma ubangijinku yace ma min dabbatin illa huwa akhidhu bi nasiyatiha ba wata dabba ba wani abu da yake tattakawa a doron ƙasa ba ce Allah shi yake rike da kwattanta inna rabbi ala siratin mustaqim tabbas tafarki ubangiji na shi ne tafarki mulidici fa in tawallu sai Allah ce idan suka juya baya ba su ji da'awar ba faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ni ba na isar da abin da Allah ya ce isar wa'azi ne abota wa Allah nayi sai ce wa istakhlifa rabbi qauman ghayrakum amma wala tadurrunahu shay'a ubangiji in ya ga dama zai halakar da ku ya kawo wasu mutane wanda ba ku ba to shine Allah subhanahu wataala kuma ya aiwatar sai Allah ya ce aya ta gaba arama
بل هو ما استعجلتم
سيتي تدمر تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين التي فلما رعوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عذاب أليم التي فلما رأوه لو سكا أي رأوه سكا عذاب lokacin suka ga azabar Allah da zai azabtar da su da ita aridan mustaqbil awdiyatihim suka ga girgije wanda ya fuskanci wadikinsu koramunsu da kuma hanyoyin da rusu suke biya ƙalu suka ce haza aridun mumbirna suka ce wannan girgijen kan zai muna ruwan zai saukan muna da ruwa sai annabi gudu ya ce da su bal huwa masta'jaltum bih abinda kuka nema ne na azaban Allah ya turo muku ya ce fiha a cikin wannan girgijen azabun alim akwai azaba mai raɗaɗi to dammiru kulla shayi tana darkake kowane al'amari bi amri rabbiha da izinin ubangijinta lati fa asbahu sai suka wayi gari la yura illa masakinuhum ba a ganin komi sai gidajensu Allah ya kare da su kazalika kamar dai haka inji Allah najazil qaumal mujrimin muke sakayya da mutane maballata Allah ya kare mu shi ne Allah ya bada labari a zariyat Allah ce wa fi adin id arsalna alaihi wa riha al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin akamar Allah yake cewa kadaba ka'ad fa kayfa kana azabi wa nuduk inna arsalna alaihi rihan sarsalan fi yawmin nakhsin mustamir tanzi'u an-nas ka'annahum a'jazu nahlin منقعد حقا كما الله يبان لبارت وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل هاوية فهل ترى لهم من باقية وبيش تورو إسكا sai ya halake da su da za mu karasa karatun gobe in Allah ya yarda abinda muka faɗa da mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullah person.